rasulillah wa sallallahu amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a wannan rana ta ranar alhamis watan ramadan yana da kwana shida alif ɗari hudu da arba'in da shida hijiriya kuma yau muna shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar miladiya yau Allah ya kawo mu aya ta arba'in da shida a cikin wannan sura mai albarka suratul kafi a tafsirin da muke gabatarwa a wannan farfajiya ta sabana bank da ke cikin ƙwaryar birnin sokoto birnin shehu da ke arewa maso yammacin najeriya tare da alaramma abdurrashid suleiman jega حفظه الله وأمد الله بقاعه وأثابه الله خيرا زام كرمتو دقى المال والبنون دومن تيغا بدا جن تفسيري لشرح معنون ون آية المال والبنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك
almalu wal banuna dukiya da 'ya'ya zinatul hayati duniya su kawace da kyale-kyale na rayuwar duniya ita kuma rayuwar duniya an gaya muku yadda take tana faruwa ne ta kare to da ita da abin da yake cikinta duka tafiyar su daya da ita rayuwar duniya da kyale-kyalenta ga baki ɗaya karewa za su me ba zai kare ba shine wal baqiyatus salihatu amma ayyuka nagari wayanda ladan su yake tabbata har ka je ka tarar da shi a wajen Allah khairun inda rabbika shine yafi a wajen ubangijin ka thawaban a matsayin abin da ubangiji ya baka tukuicin aikin da kai a duniya da za a ce kai aiki a duniya a baka kuɗi da iko da 'ya'ya da mata da abinci da kadarori da kuma a ce a'a ka yi aikin a baka ladan da zai kai ka aljanna to a wajen ubangiji wannan albaqiyatu salihatun khairun thawaban su suka fi su suka fi alkhairi a bada su a matsayin lada wa khairun amala kuma su suka fi alkhairi a sa su a gaba ana burin a same su ba kuɗi ba da za ka taso ka zama kawai kai mayan kuɗi ne su kawai kake su wannan wa'azi ne Allah maɗaukacin sarki yake wa muminai saboda wayannan kissoshin da aka bayar an ba da kissa ashabul kafi an ba da kissar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini an kuma zo an buga misalin rayuwar duniya wanda a ciki zamu fahimci mai da martani ga wayanda suke cewa manzo Allah ya kuru wayannan talakawan da Allah ya ce wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum to kun ga tunda an faɗi cewa wayancan galibin su abin da yasa suke da wannan dagawa da tun da kangarewa saboda dukiya da kuɗi da kuma ƴaƴa wanda duk in ka bi tarihin su za ga haka ne to sai Allah ya ɗauko ƴaƴan da dukiyar gaba ɗaya buga misali da su musamman dukiya tana da shiga rai kuma balarabe tun kafin saukar alkur'ani yana da faɗayi da sha'awar ya samu dukiya irin yadda wane da wane suke da ita daka in kana da wadata ta dukiya kowa so yake zama irinka tarafatu bin al'abd al-bakari ɗaya daga cikin ash-shu'ara'ul jahiliyyu yana daga cikin ashabul mu'allaqat a cikin mu'allaqarsa wacce yake cewa li khawlata atlalun bi burqati sahmadi taruhu kabaqil washmi fi zahiril yadi yana gaya maka irin yadda balarabe yake a cikin yake cewa falau sha'a rabbi kuntu kaisab na asimin ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي فأصبحت ذا مال كثير وطاف بي بنون كرام سادة لمسودي yace falau sha a rabbi inda ubangiji na ya so lokacin fa ba aiko manzo Allah suna ba har ya mutu ba aiko manzo Allah suna ba kuntu qais ibn asim inda Allah ya so duk wannan dawainiyar da nake ta rayuwa da bazan bada sai in zama kamar kaisu dan asim kamar shi ne ɗangwatansu na wannan lokacin kamar yanzu ne mutum ya ce a inda Allah ya so da sai in zama kamar wane ya ambaci sunan wani hamshakin attajiri ko mai walau sha'a rabbi kuntu qais ibn marsadi inda ubangiji na ya so da sai in zama kamar qaisu dan marsad fa asbatu za malin kasirin kaga sai in zama mai dukiya mai tarin yawa wa tsafa bi banuna kiramun kaga duk inda nake waɗanda suke kewaye da ni mutane ne masu karamci sadatul li musawwadi manya ne ma duk wanda zai riki shugaba waɗanda su ne shugabanninsa amma sai zama ni kuma suke buɗe mun abin hawa su suke take mun baya to da yake an san balarabe yana da san wannan yanayin sai Allah ya musu magana da irin halin da suke ciki da ɗabi'un sai ce to almalu wal banuna wannan dukiyar da kuke ta magana a kanta wal banuna da kuma ƴaƴan da kuke magana a kansu zinatul hayati duniya wato su kyale-kyale ne fa na ita rayuwar duniyar da aka ce muku tana da saurin gushewa ba ta haka Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa wa ma amwalukum wala auladukum wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqallibukum indana zulfa illa man amana hasbu Allah ya ce dukiyarku da ƴaƴanku ku ba su ne za su matso da ku kusa da mu ba wannan kan ma ka ka ka ɗauka cewa wai ita dukiya asalin dalilin yin ta shine ta kusanto da kai zuwa ga Allah da haka dole in ka same ta ka kusanci Allah a'a ita in an baka ita ma sai ka roki a baka damar kusantar wani in ba wasa abu ma sai ka kai ka nesa da Allah to da haka tunda ba asalin aikin dukiya wajibi shine ta kusantar da kai zuwa ga Allah ba to kaga ba ita ya kamata ka sa a gaba ka nema kawai ba ko da za ka nemi ta sai kuma ka nemi abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah ko ta hanyar ta ko ta wata hanya kuma ita dukiyar ba za ta yi maka amfani a duniya ba ita kadai ubangiji subhanahu wataala ma ya ga mana cewa ita dukiyar fitina ce kamar Allah da Allah subhanahu Allah subhanahu wataala ya ce inna ma amwalu إنما أموالكم وأولادكم فتنة na'am والله عنده أجر عظيم kuma cikin tagawul inna min amwalikum إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم na'am wa in- وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم وأ- لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله kaga anan duka dukiyar ana faɗinta amma ana nuna maka cewa ba ita ce sanadin kusantar ubangiji ba da haka in ka same ta sai ka nemi kusanci zuwa ga ubangiji to me zai hana ka nemi abin da zai kusanta ka zuwa ga ubangijin ya zama shi kasa a gaba ita dukiyar ya zama kana neman ta saboda buƙatar rayuwa kuma ita dukiyar galibi in an zo lahira ba ta yi wa mutum rana sai faga wanda ya dagi kwarai da gaske Allah madaukakin sarki yake ba da labarin annabi Ibrahim alaihi salam yake cewa wala tukhzini yawma yub'ath فلا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون نعم.
إلا من أتى الله بقلب ya سليم ce ya ubangiji karka kunyata ni ranar da zaka tashe bayanka ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba wanda kaɗai zai tsira a ranar shine wanda ya zo wa Allah da zuciya lafiyayya wacce take cike da imani ba wanda ya zo wa Allah da statement of account wanda ya cika da kuɗi ba ba wanda ya zo da Allah da CV wanda ke very rich gaba ɗaya an zo da ah, resume ake cewa ko mai CV ɗinka ah, ba da tar- tarsira zatiyarka ta cika da cewa ka riƙe mukami kaza ka a'a ba wannan bane ba abinda abinda zai zai zai tsere da kai a gaban Allah shine ya zuciyarka take ya tauhidinka yake ya cikakkiyar biyayya ga da'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ya kyakkyawar mu'amalarka da mutane take shi yasa sai ka ga wani mutumin a duniya ya burge ka amma a lahira kuma wallahi kaskantacce ne shi yasa ita alkiyama in ta zo tona asiri za ta yi khafidatun za ta sakko da wasu ƙasa kai kana zaton a sama suke rafi'atu sai ta ɗau wasu ta yi sama da su kuma kai a duniya kana ga kaman ba a bakin komai suke to kaga yawanci kuma abin da yake samu gane wani ya kai inda ya kai shine in yana da dukiya yau an wayi gari ko gwamnati aka kafa to za ka ga waɗanda suka kafa wannan gwamnatin suna marmari da sha'awar su yi mu'amala da masu abu a hannunsu inda ba aminansu bane sai su zama aminansu yanzu idan ka samu wanda suka fi kowa kuɗi a najeriya za ga yawanci abokanan gwamnoni ne ko kuma gwamnonin yaransu ne ko kuma gwamnonin iyayen gidansu ne duk dai an haɗu an haɗe sai kuma kaga 'ya'ya ma daga baya sai kaga an fi son a aurar wa da juna 'ya'yan juna misali ita dukiyar haka take haka kuma ake ɗaukar ta amma inda qur'ani yake da adalci bai ta nuna cewa ita dukiya gaba ɗaya ba ta da daɗi ba musulunci bai kushe dukiya ga baki ɗayanta ba balma saboda mahimmancin ta yasa ba a yadda haka kawai ka ci dukiyar wani ba tare da hujja da dalili ba haramun ne ka taɓa dukiyar wani sai dai in ko ya baka kyauta ko kuma kun yi wata mu'amala ka cancance ta da haƙƙi la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijara la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tujlu biha ila al dukiyar dole sai da hujja da dalili wanda ya saci dukiya aka ce a yanke hannunsa saboda gobe kai ya ƙara sata hannun nan nasa ya zama mahayancin hannu aka sa mata ƙa'idoji da dokoki da komai musulunci ya ba ta kulawa da tsaro kuma manzala su salama ma bai kwaɗaitar da mu akan mu banzatar da dukiyar ba ko wasiya maza Allah ya hana ka yi wasiya da abin da ya wuce sulusi saboda kar ka ɓannar da dukiyar ta ka kila 'ya'yanka suna da buƙatar ta الثلث والثلث كثير cikin hadisin sa'ad saboda tana da kima da daraja da muhimmanci kuma har manzo Allah sama yakan neme ta domin a samu a shirya a wato a shirya sojojin musulunci su ta yaki yace waye zai ciyar saboda Allah kai hatta kai manzo Allah sama yakan aika a ranto masa a aro masa a ciyo bashin zakka kafin lokacin ta kamar yadda yasa aka ciyo bashin zakka a wajen Abbas Allah ya kare da a gare shi aka ce ya duba dukiyarsa iga nawa yake da ita ya duba mazala ya ce to ka bayar zakarka za ta kama kaza amma lokaci bai ba ka ba mu wannan zakarka ƙara mana wata irin ta in lokacin ya zo sai a fanshe abbas ya ce ba damuwa lokacin zakka ya mazala su ma ya tura su umar su je su karɓo zakka suna zuwa abbas ya ce ba zai bayar ba da me zai ji an karɓi dukiyarsa kuma a ce ba da zakka za su ce ya rasulullahi mana abbasu ne zakka abbas ya hana zakka ومنع خالد الزكاة خالد ما يهنا ومنع ابن جميل الزكاة سيداتي أما ابن جميل فما منعه أن يؤدي زكاته إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فقد ظلمتموه فإنه قد احتبس أقتابه وأذراعه في سبيل الله وأما عباس فعلي زكاته ومثلها معها شيء ابن جميل دا تلكني yanzu da kudin suka zo masa da yawa sai yake ganin kamar in ya iba ya bayan karewa za su shi kuma khalid ai kun yi kuskure wajen zuwa wajensa abinda kuka gani ya tsone muku ido kuna ganin yana da sirada da kayan da labbati da linzami da kamazu da likafa da kayan doki dai ga sunan to sai kuka zacewa wannan kayan ai sun kai ai musu zakka to ai gaba ɗaya ya yi basu ne hubusi sai za a fitar jihadi a cikin lokaci a yi kuma kayan hubusi ba a yi musu zarta tabbata tabahu wa azra'ahu fi sabilillah wa amma abbas shi kuma abbas fa alayya zakatu na karbi zakkar ta su an yi aikin musulunci wa misluha ma'aha na ma ce ya ninka mu da haka yanzu ba za a karbi zakkarsa ba possibly ko da ba kun tafi karba banda tasa kawai sai dai a duba a ga ciko za a yi mai ko shine zai yi ciko ko kun ga dukiya tana da muhimmanci ba wai ana nufin gaba ɗayanta a kaskance take a wulakance ba amma ba ita kaɗai ce take kai mutum zuwa ga Allah sai a kula da kyau sosai a Allah madaukakin sarki ya gwada mana ma da yawa masu dukiya za su zo su yi nadama ranar alkiyama Allah ya ce wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani من أوتي كتابه شماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا أها.
ولم أدر ما حسابيا نعم يا ليتها كانت sai ya القاضية ce me ما أغنى عني مالية na'am هلك عني سلطانية hasbu kaga anan mutumin da aka bashi littafinsa a hannun hagu in ya tashi da dama sai ce a ya laita ni lam uta kitabiya ina ma dai ba a kawo min littafin nan da an tona min. ya laita ni lam uta kitabiya wa lam adri ina ma dai ban san ma hisabiya yaya sakamako na zai kasance ba ya laita hakanatil qadiya ya kai canta mutuwa da ma ta zo yanzu nan ta dauke ni ma in mutu ma gaba ɗaya in huta ma aghna anni maliya dukiya ta ba ta yi mun amfanin komai ba yanzu gashi na zo amma dukiya ta ba za ta fanshe ni ba halaka anni sultaniya ikon da nake da shi a duniya ya halaka ya halaka na neme shi na rasa gaba ɗaya na rasa mulki na da mukami na da ku a duniya idan kwastam suka tare ni zan iya kiran controller in ce ga yaranka sun tare ni idan wata larura ce ta 'yan sanda muna da IG za mu kira shi ko yaransa idan abin da ya shafi harkar passport ne da waye muna da immigration sai ma mu kira comptroller na immigration duk abin da ka san ana magana in za a tafi harkar gwamnatin jiha ce sai mu kira gwamnan ko mu kira chief of staff ko mu kira head of service ko mu kira SSG ko mu kira majalisar shugaban kakakin majalisa in ta federal government ce duk inda aka juya muna da ikon da za mu iya taɓa waɗansu mutanen kai in ma ba su mu san su ba su sun san mu kasa ko wanda yake da wannan isar a ce a matsala ce aka zo da ita a wuri kaza sai ce suwaye a wurin ne a ce ai wane ne wane dan wane gari ne ce kai ko dai ba mu san shi ba shi ya san mu ku kirawo shi yanzu za a nemo wayar a ce wane nake magana a baka umarni kuma dole kai to idan ka bi Allah sai ka ji daɗi a duniyar da lahira amma in baka bi Allah ba wannan ikon da kake da shi in ka je sai ka neme shi ka rasa halaka anni na neme shi na rasa to daga nan kuma sai mutum ya fara gane kuskuren da shi yasa anan Allah ya ce almalu wal banuna zinatul hayati dunya wato kyale-kyale ne na ita rayuwar duniyar nan da muka ce muku ba ta da amfani domin rashin amfaninta shine takaitacciya ce wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba al baqiyatu as-salihatu wannan muftada ne khairun inda rabbika thawaban khabarun lil mubtada to amma me ake nufi da albaqiyatus salihat abinda malaman lugha suka ce shine wayannan sifofi ne guda biyu na wani abu da ake so a sifanta shi amma an shafe shi da albaqiyatu din da as-salihatu din sun zo suna qualifying din wani abu ne wanda abin ko ba a faɗe shi ba za ka gane me ake nufi abin da ake nufi shine al-a'malus salihatul baqiyatu ayyuka as-salihatu nagari wanda Allah yake so wanda aka yi dan shi wanda kuma aka bi tafarkin manzansa ba a yi shishigi wajen kirkirar su ba aka tsaya aka yi hakuri aka bi sunna a wajen yin sa wannan sune al-a'malus salihat al-baqiyat wanda gashi kai ka samu nutsuwa in wajibi ne ka sauke nauyin wajibcin in sunna ne ka samu ƙwarin gwiwa saboda ka san an yi maka alƙawarin samun lada to wannan ladan na wajibci ko na sunna zai wanzu yana nan ba za a taɓa hamfarar da shi ba za ka tafi ka je ka tarar da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa aka kira su albaqiyatu albaqiyatu jam'u baqiyatun ne albaqiyatu kuma shine abin da yake a kufansa yake ya tarattabu alaiha ko kuma ma yabqa athru abinda sauransa yake raguwa ya zama bai tafi ba to abin da ya faru a nan shi ne mun yadda cewa albaqiyatu as-salihatu ana nufin al'amalul lati yabqa thawabuha ayyukan da ladan su yake yin saura to sai malaman tafsiri suka ce musamman ko masana lugha a cikin su suka ce asalin tartibin zancen as-salihatul baqiyatu as-salihatu al-baqiyatu saboda yawanci al'amal an fi sifanta su da as-salihatu kafin a sifanta su da al-baqiyatu kuma saboda me yasa su suka zama baqiyatu saboda salihatun domin da mutum zai yi bid'a ne don Allah aikin bid'a mutum zai samu ladansa a wajen Allah kwata kwata ba zai samu ladansa a wajen Allah dan haka ko da shi yana ganin cewa aikin nagari ne amma zai je gaban Allah ba zai tarar da ladan komai ba Allah ya ce kul hal unabbi'ukum bil akhsarina قل a'mala هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا na'am الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون na'am وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا Allah ya ce ko in ba ku labari ne na waɗanda suka fi kowa taɓewa a wajen yin aikace-aikace sun yi aikin amma kuma ba su da komai su ne waɗanda gaba ɗaya ayyukansu suka ɓace tun a duniya su kuma suna sa ran cewa wai sun yi aiki mai kyau wahum yahsibuna a ƙira'ar a nafi'u da ibn al'ala albasari da kuma ibn kafir al-makki yahsibuna wahum yahsabuna qira'at jumhur annahum yuhsinuna sun'an cewa suna yin aiki suna kyautata aiki to kaga wannan yan bid'a ne masu yin gaban kansu masu ganin cewa su ma karansu ya kai tsaiko sun isa su kirkiri aiki ko kuma su gyara aikin su yi masa wata kwaskwarima su mai da shi abinda za a kusanci Allah su ajara manzo Allah sama a gefe da haka la yakunu al'amalu la yakunu thawabul amali la yakunu thawabul amali baqiyan illa idza kana al'amalu salihan ولذلك ترتيب الكلام شيني الأعمال الصالحة الباقيات kuma musamman tun da dai albaqiyatu salihatu sun zo domin su sifanta al'amalu to ya kamata a fara fahimtar wanda kullun tare suke zuwa su ne al'amalu salih kai saboda tsananin haduwar al'amalu da as-salihatu ma ya zanto ma gaba ɗaya ma ana iya shafa aikin ma a faɗa as-salihatu kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗa a a cikin suratul baqara ce wallazina amanu sai aka ce ne wa amilus salihati ba a ce wa amilul amala salihati ba wanda suka yi imani kuma suka aikata in ka zo fassara ba ka ce suka aikata nagar ba sai ka ce suka aikata ayyuka nagari wannan in kai haka shine ka cika ƙwararren mai tarjama wanda ya nuna ka san larabcin kuma ka iya yaranka amma an ka ce wallazina amanu wayanda kuma suka yi aiki suka yi imani wa amilus salihati kuma suka aikata nagari to bahaushe yana buƙatar ya ji meye nagarin kaga sai ka zance suka aikata ayyuka nagari to ina ayyukan an shafi su me yasa aka shafi su saboda aka ce as-salihatu za a fahimci ayyuka ake nufi kamar ma babu wani abu salihun sai al'amalu to ya rage tambaya anan kuma wannan ba ma wai a Qur'ani ba hatta a maganganun larabawa yau da gobe in za su faɗi aiki na garwataran sukan shafa aikin su faɗi kawai naga aiki su faɗi nagartar kamar yadda jarir ibn atiya yake cewa kaifal hija'u wa ma tanfaqu salihatun min ali la'min bi zahril ghaibi ta'tini kaifal hija'u to ya za a ce in zambaci mutane in zage su in ɓace su wa ma tanfaqu salihatun min alin la'amin bayan kyawawan ayyuka ai al'amalu salihatu wa matan fakku al'amalu salihatu sai ce wa matan fakku salihatun min ali la'amin da zaharin gaibi ta atini wato kyawawan ayyuka na ali la'am a fake ma sukan zo min sannan kuma a ce in zage su ko bace su ai ba zai yi ba to a nan abin da ya sa aka fara gabatar da albaqiyatu kafin as-salihatu hikima ce ta Qur'ani kuma don Allah jama'a ku sa hankalin ku dinga fahimtar irin wannan zancen domin shine yake sa ka kai tadabburi sai ka ƙara gane cewa lalle Qur'ani ya gagar kowa a duniya hatta a tsarin zubin zancen sa kun ga an faɗi duniya an kuma faɗi cewa ita wannan duniyar ba ba ba dorewa take ba har ma an faɗi cewa fa asbaha hashiman tadhurubur riyah abin da ya zama ya bushe ya kakkare iska ta watsa shi ya yi saura ko bai saura ba bai yi saura ba to kafin aje komai sai aka ɗauko maka sifar da take kishiyar waccan sifar shine albaqiyatu shi aikin alkhairi lan yakuna hashiman fatazruhu bi ba zai ma taba zama busasshe ba balle iska ta dauke shi ban yakunu baqiyan shi zai zama wanzaje to saboda hanzari ai maza a kawo maka sifar da ita ta fi kowace muhimmanci a nan sai aka ɗauko ta a madadin a barta ta zo a mahallinta na biyu sai ya zama barinta ta zo a mahallinta na biyu bai kai ƙwarewa akan a kawo ta ta zo a mahallinta na fara ba an gane sai ya zama wal baqiyatu salihatu amma ba laifi in ka zo fassara domin zancen ya tafi kuma mutane su gane fassarar ma'anar tunda kun ga ba lafazin ake fassarawa ba ma'anar ake fassarawa to sai ka ce wal baqiyatu salihatu ayyuka nagari waɗanda ladan su yake tabbata khairun inda rabbika su suka fi ka samu a wurin ubangijin ka sawaban a matsayin lada ba wai duniya za a baka ba kai sallah nafila raka'a biyu ka samu miliyan biyu ko kuma kai sallah nafila raka'a biyu ka samu aljanna wani ka fi so jama'a wani aka fi so ne wani sai ya ce a'a yanzu a fara ban miliyan biyu sai ƙara yin raka a biyu sai a ban aljanna saboda tsabagen ma ya tafi kiya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala kuma su ya kamata ka yi buri ka yi burin samu ba kuɗi ba kuɗi koda ya koda za ka yi burin samun nasu amma in suka haɗu da lahira lahira ita tafi cancanta ita addaide ka nema to wannan tarjama kenan saura fassara me albaqiyatu salihatu bintu wani ayyuka ne waɗanda suka fi a wajen ubangiji tunda mun ji tarjamar su to anan malaman tafsiri sun yi sabani akan to menene baqiyatu salihatu a aikace dan yanzu yanzu mu fara yin su al'imam ibn al-jauzi Allah ya ɗansa rama a cikin zadul masir yake cewa wal baqiyatu salihatu malamai sun yi maganganu guda biyar na ɗaya abinda ake nufi da al baqiyatu salihatu shine faɗin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kaga wayannan kalmomin khairun inda rabbika thawaban wa khairun am shikenan akwai dalilai da suke tabbatar da wannan magana ta biyu suka ce a abinda ake nufi da albaqiyatu salihatu shine la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah wannan sune albaqiyatu salihat sune khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala magana ta uku aka ce a'a salloli biyar din nan da kake yi kayi asubahi ka yi azahar da la'asar haɗi zuwa isha su ne albaƙiyatu salihatu ka tsaya ka mai da hankali wajen yin su khairun inda rabbi ka tsawaban su suka fi alkhairi a wajen ubangijin ka ya baka ladansu ba a baka kuɗi a duniya ba wa khairun amala kuma ladansu shi ya fi ka nema a wajen Allah akan ka ce kana so Allah ya baka gidaje da motoci da mataye da ƴaƴaye da sauransu ana ita ce magana ta ta hudu magana ta magana ta uku magana ta hudu wasu malaman suka ce a'a alkalamu tayyibu zance mai daɗi zance mai daɗi kuma kaga ya haɗar da waɗannan tasbihan ya haɗar da wa'azi da zaka ja mutane zuwa tafarkin Allah kai ya haɗar da mutum ya zo ya roƙe ka ma karka ɓace shi karka zage shi sai ka ce musu to Allah ya ba da sa'a Allah ya sa an kai gaba ka samu nan ɗinkan da sauƙi shi ma wannan alkalamu tsayibu ne ko ba haka bane sannan a tambaye ka ka faɗi gaskiya ma wannan alkalimatu tsayiba ne sannan ka ga mutum a cikin yanayi na gajiya kai masa sannu ka ce masa sannu sannu da aiki kaga zai ji daɗi shi ma ya zama alkalamu tsayibu ne ko ba haka bane to waɗannan abubuwan da zaka mai da hankali ka yi su ladan da zaka dinga samu na wayannan ayyukan khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala shi ya fuka nema a wajen Allah kuma shi shi shi ya ma fi zama lada a wajen Allah Siddiq Hassan Khan Al-Qinnauji a cikin littafin sa Fathul Bayan Allah ya ji kansa da rahama an san Siddiq Hassan Khan ko mutumin yankin India a wanda yake da rawdatul nadiya malami ne na yankan shakku na hadisi kuma malami ne na yankan shakku na tafsiri Allah ya gafarta masa malami ne na fiqh kuma Shekul Albani yana yawan jingina zuwa ga maganganunsa na shiga labirarin Shekul Albani Allah ya gafarta masa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani naga littafin Tannauji din Albani gashi mu'asir ne amma a Shekul Albani ya cika shi da ta'alikat ma'ana duk abubuwan da yake baya rabo da littafin Sadiq Hassan Khan tafsirinsa yana da kyau fatahul bayan fi maqasidil Qur'an tafsiri ne na salaf na salafiyya ya kamata ɗaliban ilimi su neme shi kwarai da gaske za a ga yawanci maganganunsa ba shirme a ciki ba shirbice a ciki ba rakice rakice ba kwashe kwashe kai tsaye ke tafiya zuwa ga me Allah yake nufi me manzo Allah sama yake nufi game da wannan aya to abinda Sheikh Siddiq yake cewa shine albaqiyatu salihatu ay a'malul khairati allati tabqa laha thamaratuha abadal abad duk wani aiki na alkhairi ya shiga cikin albaqiyatu salihat wanda ladansa yake wanzuwa har abada ‘yan uwana ku gane cewa duk wani aiki da kai na alkhairi in dai Allah ya karɓa fa ka tsira wallahi wannan aikin kaɗai zai iya shigar da kai aljanna kun san shi Allah karamcinsa ya kai inda ya kai ku duba karuwa ce ta shayar da kare ni kare kan yana da wata kima ne a musulunci ba shi da wata kima amma tun da dai halittar Allah ce Allah ya duba zuciyarta ya ga tausayi ne yasa ta ta yi haka kuma Allah yana son tausayi arrahimuna yarhamuhumur ruhama sai Allah ya mata rahama a zahiri sai kaman ba wani aiki ne babba ba amma Allah ya duba abinda ta yi din irin abinda yake so ne yasa wanda kacin sahabbai ce wallahi ni in na san Allah ya karba aiki na koyi ni ɗaya ne wallahi zan koma a huta in nutsa cikin kwanciyar hankali saboda na san ba kowa Allah yake karɓawa aiki ba Allah ta inna ma ya taqabbalu Allahu minal muttaqin sai kana da takawa Allah yake karɓa aikin shi sa annabi Ibrahim da ya gama aikin gina Ka'aba sashi aka yi fa aka ce masa yayi kuma yadda aka ce masa amma dai da haka bai sake wata kai rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim to yau in dai har kai aiki nagari Allah ya karɓa wallahi ka taba wannan aikin kadai in kai dace zai iya kai ka aljanna to abinda siddiq yake cewa duk aikin da kai na gari in dai na alkhairi sadaka ce kai nasiha ce kai shawara ka bayar wani ne abu ya gagare shi ka taya shi Allah ya yaye masa wannan damuwar kai ko tsafta kai dan jama'a kada su cutu da warin jikinka a ko tafiya kake yi a nitsa akan hanya akan abun hawa kake ba da hanya ga wanda ka san zai huce da zimmar kawwani ya cutu da kai aiki na gari ne to wannan khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala an fahimta jama'a wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala shi yafi akan ka nema Allah subhanahu wataala ya baka wasu kuma suka ce a al baqiyatu salihatu din shine kyakkyawan niyya domin manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man hamma bi hasanatin wanda ya yi niyyar aikata kyakkyawan aiki walam ya amalha sai kuma aka samu tangarɗa bai aikata wannan aikin ba kutibat lahu hasanatun kamilatu to wannan niyyar ba za ta tafi a banza ba saufa tabqa za ta wanzu misali kamar mutum ne yanzu ya tashi an zo wannan karatu namu na yamma muna da karatun dare wanda za mu yi a masallacin unguwar rogo za mu ci gaba tafsirin suratu yusuf to sai ya kaddara cewa in Allah ya yarda bayan an sha ruwa idan ya nutsi yau da shi za a yi karatun nan wannan ya yi niyya ko to kuma sai bayan an sha ruwan an gama sallar an idan da sallar asar sai sallar guda ta taso ya zama da zai fara da ya ce kai bari Allah ya kai mu zuwa gobe na ji to wannan niyyar da ya yi ladan ba zai tafi a banza ba sai Allah ya sa mala'iku su rubuta masa ladan zuwa karatun amma guda ɗaya shin wannan ladan hal zala au baqiya baqiya ko to irin waɗannan niyoyin su ne albaqiyatu salihatu an fahimta ko wannan yana ɗaya daga cikin maganganun da aka rawaito daga alhassan albasari da ubaid ibn umair da wasu daga cikin manya-manyan malaman tafsiri wasu kuma suka ce albaqiyatu salihatu sune ƴaƴa mata da ka aura na gari wa'anda ka tsaya ka ba su kyakkyawar tarbiyya ta gari domin albaqiyatu ay annisa'u ko kuma albanatu albaqiyatu as-salihatu wa'anda suka tsaya suka yi aiki na gari sakamakon tarbiyyar da baban nasu ya ba su kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk Allah ya jarraba da 'ya'yan nan mata guda uku ya tashi tsaye akan yi musu tarbiyya da kulawa da su za su zama sutura gare shi gabaran shiga wuta sai wani ce ya rasulullah in kuma biyu ne fa mazala ce ko biyu ne sai suka ji kunya su tambaye shi su ce ko ɗaya ce fa saboda sun san in sun tambaye shi ma zai ce ko da ɗaya ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka wasu malaman suka ce albaqiyatu salihatu abinda ake nufi kenan al-imam ibn kathir Allah ya ji kansa da rahama anan a cikin tafsiri yayi maganganu masu kyau akan albaqiyatu salihatu kuma ya tattaro a athar masu tarin yawa wanda suke nuna mana me ake nufi da albaqiyatu salihatu yake cewa bayan ya koro mana zantuttuka da yawa ya kawo ruwayar imamu ahmad hadisin alharis maula usman allah ya kare yadda a gari shi ke cewa wata rana sayyidina usman ya zauna a majalisa alharis sai yake cewa mu sai muka je muka zauna tare da usman muna zaune فجاءه المؤذن فدعا بماء في إناء أظنه سيكون مد ko مدا sai sai na usman allah ya kare da a gare shi ya ce a kawo masa abin alwala tunda an kira sallah sai aka kawo masa abin alwala ya ce to ruwan da yake cikin abin alwalan nan ga baki ɗaya bai fi a ce masa mudu ɗaya ba tiya ɗaya kenan ruwan da yake ciki gaba ɗaya bai fi haka ba ba yawa a ciki to ana kawo masa fatawar da sun maƙal sai ya alwala sai ya ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa yin irin wannan alwalar kuma ya ce duk wanda ya irin wannan alwalar da na yi sannan ya tashi ya yi sallah a zahar gufira na kuma kana baina hawa baina subihi to duk laifin da ya yi tun daga sallar subahi har zuwa a zahar duk laifin da ya sakamakon alwalan nan da sallar a zahar nan da ya Allah ya yafe masa su sannan idan kuma ya zo ya sallar la'asar to sai a gafarta masa kuma duk laifin da ya yi tsakanin azahar da la'asar idan ya yi magariba ma sai a gafarta masa tsakanin magariba da la'asar in ya isha kuma sai a gafarta masa tsakanin isha da magariba sun mala'allahu ya bitu ya tamarrahu lailatahu to watakila kuma bayan isha ya kwanta kuma ya yi ta birgima akan shimfiɗarsa bai tashi ba to ya ce sun in kama fata wadda a wasallar subaha sadan Allah ya tashe shi ya yi alwala ya sallar subahi gufira lahu ma bai na hawa bai na isha'i sai a gafarta masalla duk ayyukan da ya tsakanin isha'i zuwa asuba sai maza Allah ya ce wahiyar hasanatu ne da duk na sayi'a waɗannan sallolin su ne kyawawan ayyukan da suke awon gaba da muna qalu sai suka ce hadhihi alhasanat ya rasulullah yanzu dai yau ka ba mu fashin baki akan menene alhasanatun da suke cikin suratu hud wa aqimis sala inna wa aqimis salata tarafayn nahari nahari wa zulafan min al-layl na'am innal hasanati yudhhibuna as-sayyi'at ذلك ذكرى للذاكرين
Allah madaukakin sarki yake cewa wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl ka tsayar da sallah a geffa biyu na yini shine azhar da la'asar wa zulafan min al-layl da kuma lokacin da dare ya kusanto magariba da isha da asubahi innal hasanati domin al-hasanat sai manzo Allah ya fassara su a wannan hadisi sune sallolin nan guda biyar yuzhibna sayyi'at su ne suke awon gaba da munanan ayyukan da kai to sai suka ce ya rasulullah yau an ba mu fashin baki akan alhasanat famal baqiyatu to yanzu ya rasulullah a gaya mana menene albaqiyatus salihatu kun ga sahabbai sun tambayi manzo Allah su ma ya fassara musu albaqiyatus salihatu ko to ga fassarar nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hiya la ilaha illallah wa subhanallahi walhamdulillahi wallahu a kalimatil khamsa da wa'annan kalmomin guda biyar wa hiya subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim سواء الصلوات سواء الصلوات الخمس او الكلمات الخمس المذكوره وغير ذلك من الاعمال التي ترضي الله عز وجل لانها باقيه لصاحبها غير زائله ولا فانيه كزينه الحياه الدنيا لانه قال في سوره الكافي المال والبنين والبنون زينه الحياه الدنيا دوم وان duka ladan su yana nan zaka je ka same su a wajen ubangiji subhanahu wataala sabanin zinatul hayatid dunya wanda Allah ya faɗa a cikin suratul suratul al-imran yace zuyyina lin-nasi زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والأرض ذلك متاع الحياة الدنيا na'am والله عنده حسن المآب Allah ya ce zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i an kawatawa mutane a cikin zukatansu san sha'awa ta mata zaka duk lafiyayyen mutum kamilin mutum zaka ga yana da iyali balma in kamalar tasa ta karu sai ya kara iyali tana karuwa yana kara iyali tana karuwa yana kara iyali kuma zaka ga wannan iyalan yana mu'amalantar su mu'amalar iyali sai dai in rauni ya cin masa kuma yayi ƙasa wanda kuma duk wanda aka cire masa buƙatar mu'amalantar iyali sai kaga kuma ya zama nakasashe a cikin mutane da haka Allah ya kawata wa mutane san sha'awa ta mata wal banin da kuma 'ya'ya wanda duk kaga yana gudun 'ya'ya talaka ne ba shi da abin da zai ko kuma zuciyarsa ce talakan zuciya amma wanda duk yake da arziki da wadata to kuma yana son ya sami 'ya'ya su ne ɗiya kenan walbanina walƙanatsirin muƙantarati da kuma kayayyaki na ado minar zabi wal fittati kuɗi ko ko kuma ka- kayan kadarori na kuɗi kamar zinariya da azurfa tunda su ne usulul athman wal khailil musawwamati kuma Allah ya sanya wa ɗan adam sha'awar ababen hawa irin waɗanda in an gansu za a faɗa alkhairul musawwama asali su ne dawakai waɗanda suke da yanayi na halitta da yanayi na kala da launi ya zama mutum yana da akawali yana da kili yana da danda yana da bikili yana da kaza yana da kaza nau'o'i na, na- na- na ababen hawa iri daban-daban yanzu kuma sai ya tara motoci da nau'o'i na ababen hawa iri daban-daban wal an'am wal harf sannan mutum yana son dabbobi ko mutum yana son abinci to amma waɗannan duka da aka lissafa zalika mata'ul hayatid dunya dukkan su jin daɗi ne dan takaitacce wanda in ka duba da wahala kaga mutum a duniya ya shekara 50 ko 60 yana jin daɗin duniya galibi bata cika zuwa ba sai mutum ya doshi 40 sanda yake da ita ƙasa da arba'in ɗin bai santa ba bai san daɗinta ba sanda mutum yake sanin kuma mafi yawancin mutanen da suke yin arziki daga gefen talatin zuwa sama suke fara yin arziki to kuma wanda diye dukiya ya yi arziki yana talatin ka auna ka gani yau da gobe yau da gobe zai wahala ya kai sittin yana jin daɗin arziki sai ga gaba ɗaya dai mafi yawan shekarun arzikin da jin daɗinsu mutum ya ci duniyarsa da tsinke baya wuce shekara ashirin da biyar amma da an kai geji an wuce wannan ya daina tuka mota da kansa ya daina cin kaza ya daina sa kaza kaza ya daina burge shi duka kaga wayannan tunda suna da lokaci wallahu indahu husnul thawab Allah shi ke da kyawawan abubuwa da yake bayarwa na sakamako da lada husnul ma'ab kai wato abin da yake mafi kyawun makoma sai Allah ce kul a unabbi'ukum bi khairin min
قل أنبئكم zalikum بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله نعم.
والله بصير بالعباد kaga wannan ayar da ta tashi faɗar abin da ya fi alkhairi din sai ta faɗa albaqiyatus salihatu din da haka ba yadda za a yi baka fahimci waccan ayar sai ka hada da wannan ayar yasa alqur'ani kitaban ne mutashabihan wannan yana fassara wannan ne sai ka hada da wannan sai ga fassara ta ta to jama'a abin da zamu cike da shi shine albaqiyatus salihatu sune dukkan abubuwan da za su burge ubangiji ubangiji zai so su ko da murmushi ne ka saki fuskarka ka yi wa bayan Allah ka tsaya tsayin daka ka hidimta wa bayan Allah ka tsaya tsayin daka ka tarbiyyantar da iyalanka ka hana su yin aikin munkari ka dora su akan kyakkyawan aiki a baka amana ka riƙe a baka jagoranci ka tsaya ka hidimta wa jama'a ba wai kai amfani da jagorancin wajen miƙe kafa da shantakewa da dukan kirji kana kuri kana cewa kai kai ne ba a'a a gani shin kana hidimta wa jama'a in kai Allah zai so haka shi yasa aka ce musu as-salihatu kuma in kuka kula duk aljannar da Allah ya alkawari zai ba masu aiki to fa sai aikin ya zama nagari shi kuma aiki la yakunu salihan illa idza kana khalisan liwajhillah sai ya zama kayi shi dan Allah shi kadai ko me kake yi in kana yi ne dan Allah da wasu ko dan wasu wallahi Allah ba ruwansa da shi Mm.
kuma na biyu sai sai ya zama kayi shi daidai da tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi da kai hakuri ka bi sunna idan ka ce za ka yi gaban kanka ko wani ya yi maka gaban kansa kai kuma ka bi shi to kayi asara Mm.
shi yasa duk inda Allah zai ambaci aiki to zai kuma hada shi da nagari saboda aiki shi kadai ba shi bane Allah ya ce hal ataka hadithul ghashiya wa wujuhun هل yawma idhin أتاك khashi'a حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة amma me zai faru tasla تصلى نارا حامية Allah ya ce shin labarin alghashiya wacce za ta lullube mutane da tsarmakatai da nau'o'i na bala'i ya zo maka ko ita ce alkiyama to a ranar nan wujuhun fuskoki na mutane khashi'a gaba ɗayansu a kaskance suke a cikin tsoro wujuhun yawma idin khashi'a amilatun gashi sun yi aiki a duniya nasibatun sun sha wahala amma me zai faru a ƙarshe tasla naran hamiya kuma za su zo su shiga wuta ashe shi aikin ba shi ake nema ba me ake nema aiki na gari babu da lokaci amma barin karanta mana wasu ayoyi ku ji Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara yake cewa faman amana man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbih kaga wa amila salihan sai yayi aiki na gari haka Allah madaukakin sarki a cikin suratul maida yake cewa man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim kaga shi ma sai da aka ce aiki na gari haka Allah madaukakin sarki a cikin suratul nahl yace man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba kaga an ce shi ma amila salihan sai kai aiki na gari haka Allah madaukakin sarki a cikin suratu maryam yake cewa illa man taba wa amana wa amila salihan shi aikin kai ta yinsa ba shi bane ba a'a wanda kake yi din akwai ikhlasi a ciki akwai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a ciki in ba haka ba ruwan Allah da kai haka Allah ya faɗa a cikin suratu ghafir man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna aljannata yurzaquna fiha bighayri hisab kaga sai aka ce wa man amila salihan wanda ya aiki nagari idan baka yi aiki nagari ba ruwan Allah da kai haka Allah ya faɗa a cikin ahzab wa man yaqnut min kunna lillahi wa ta'mal salihan sai ka yi aiki nagari da haka yanzu fafutukan mu jama'a mu ta bibiyar karatu da da karatuttukan malamai su ci gaba da gaya mana me aiki nagari shi yasa ko karatu zaka ji kakka ji karatun da za a baka dariya kawai kakka ji karatun da za a ta karanta maka siyasar duniya kakka ji karatun da wani kawai zai ta faɗar takaicinsa da damuwarsa wane yayi min kaza wane ma bai isa ba ni ma wane ma shi ma bai isa ba na gaba da wane saurawa ne wannan ba shi bane ka ji karatun da za a gaya maka ya za ka yi ka bauta wa Allah mecece bautar Allah ya za ka yi ka gyara zuciyarka ya za ka yi ka zama mutum nagari karatun da ya kamata ka jike kakka shagalar da kanka shin wane yawa wane raddi na san gobe juma'a akwai labari bari mu saurari kudu ba kaza saboda mun san za a yi gumurzu za a fafata to fafata aka ce aje a yi masallaci filin daga ne masallaci wuri ne na koya shari'a da dora mutane akan kyakkyawan tafarki kuma wallahi da malamai masu tafsirai da masu sharhin hadisai da masu rubutun littattafai na raƙa'i da su shehu usman dan fodiyo duka suna da labaransu suna da yan rigingiminsu na cikin gida amma sai suka tsarkake littattafai da bayanai daga irin waɗannan rigingimin ita rigima cikin gida sai ku yi ta da kai da wanda kuke yin ta labarinka kuma sai ka bada shi a inda ya kamata ka bayar labarin allah ake so ka bayar labarin shari'ar allah ake so ka bayar ya aiki na garin yake in an fassara ayar ya kuma ya kamata a yi aiki da ita haka sabai suka ce idan mun kasance idan muka karanta alkur'ani kamar yadda abu abdurrahman sulami yake cewa wa'anda suka koyar da mu qur'ani cikin sahabba annabi sallallahu alaihi kamar su usman ibn affan da wani da wani suka ce in suka dau aya goma ba sa ba a kare ba a yi musu kare har sai an koyar da su ma'anar ayoyin da yadda za a yi da su da komai da komai ce sai gashi sun koyi karatun da aikin shi sa yanzu lokaci yayi da gaskiya muna buƙatar wa'azi ko muna buƙatar karatu ai mana wa'azi dan a kwankwashi zukatanmu ai mana karatu kuma dan a sanar da mu ya ya kamata ne akwai maganganu da yawa amana ilmi ce wannan shine amanar ilimi akwai maganganu da yawa na hanyoyin aikata ayyuka na gari wanda lokaci ba zai bar mu ba mu yi duk inda muka so mu kure mu ba za mu kure ba sai dai mu yi mu bar wa Allah sauran ya zama dai mun yanke hanzari gwargwadon abin da za mu iya shi yasa dama imam zarqani yake cewa shi tafsirin alqur'ani shine bayanu muradillahi tabaraka wa ta'ala bi hasabi taqatil bashariyya gwargwadon irin abin da Allah ya baka na lokaci da na karatu da na fasaha da dama sai ka isarwa da mutane sakon sauran kuma ka bari Allah zai kawo wani da ya fi ka watakila isar musu da sakon da kai ba ka iya isar ba amma dai wa'azinmu da nasihar mu shine mu mai da hankali wajen fahimtar ayoyin kuma muna kokarin yin aiki da su kan mu raina yawan su takila za a zo a zauna a yi awa ɗaya amma ka ga awa ɗayan aya biyu aka ko aya uku ko aya ɗaya ma kai wata ran ma aya ɗayan ma ta ki gamuwa wata ran za ka taho da niyyar za ka yi aya goma sha biyar ko ashirin amma Allah sai ya so sai ya tsai da kai a aya ɗaya domin kai tukunna ma ka fara fahimtar ta kalubale ne a gare ka sannan kuma kai amfani da Allah abinda Allah ya baka wajen fahimtar da al'umma ita in ya zama iya ita ka rike ka koma zuwa ga Allah shikenan kayi nasara in har kayi aiki da ita domin ba duka sahabbai ne suka gama da Qur'ani gaba ɗaya ba akwai sahabban da iya abin da suka sai na Qur'ani ba shi da yawa amma dai ba su taɓa sanin abu su yi aiki da shi ba Allah ya sanar da mu littafin sai ba mu ikon yin aiki da shi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum